ina rantsuwa da sama da wanda ya gina in ta kasance mawquta in ma in masdariya ce was-sama'i wa bina'iha ina rantsuwa da sama da ginin kenan duka ya hatamil ma'ana mun sha maimaita irin wannan me yake so in ma ta zo a irin wannan gurin ko ta kasance mausula sai ka kadar da ismin mausul ko man ko allazi kenan was-sama'i wallazi banaha was-sama'i wa man banaha kenan in ya kasance wallazi banaha da wanda ya gina ta shine Allah madaukakin sarki Allah ya yi rantsuwa da sama da kuma shi mabuwayin sarki wanda shi ya gina ta wanda ganin ginin sama alama ce da kudura ta Allah wa ɗauke sarki. Ko kuma in muka ɗauke ta masdariya ce, masdariya filin da yake zuwa bayan ta ne goma masdar. Wasu samari wa wabana wa bina'iya ina rantsuwa da sama da gininta, ginin nan da yake mai kyau mai azanci wanda yake mai kwari ba ka ganin wata alamun zai mutu. duk mun da yake suna tsawa da ake duk mun abin da ake baka gara da mun zai mutu amma ko kuma kun sha yin gini ku yi ruwa wata yin gaske wannan bayani ne ake ake akan ita ma ginin da Allah ya ci yi da alama ce na kudura na ubangiji da Allah ko sarki ya ya yi sannan kuma rantsuwa ta shidda wal ardi wa ma qaha Allah ko sarki ya yi ruwa da kasa wa ma fahaha da kuma shimbuɗarta in mun ɗauki ma masdariya ne ai wa fahaiha da kuma yani me yake suna wa tahwiha wa tahwiha domin faha asalin fi'ili ne wanda yake faha shine shimbuɗa fahal bisar ya shimbuɗa me yake suna shimbuɗa fahal firash ya shimbuɗa shimbuɗa wadah to faha yatsuhu tahwan kenan masdar din shi tahwan ne ya kasance was in mun dauki ma ce masdariya was sama'i wa tahwiha ina rantsuwa da sama da shimbudarta a afwan wal ardi wa tahwiha ina rantsuwa da kasa da shimbudar da aka yi mata wanda in mun dauke ta ma masdariya ce in mun dauke ta ma mausula ce wal ardi ina rantsuwa da kasa wallazi tahaha da kuma wanda ya shimbuda ta shine Allah madaukakin sarki wannan rantsuwa da sama da ƙasa ita sama an gina gini ne ita kuma ƙasa shimbuda ce a cikin da yake suna suwar idaniyar Allah madaukakin sarki ke ta wasu sama'i banana wasu sama'i banana
والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون والأرض فرشناها فإن فنعم الماهدون الله مدوكي سركي كتوا والسماء بنيناها بأيد سما من جناها دكرفي نن أيد بمعنى القوة والقدرة ƙarfi da iko ba aidin ba jam'i na da yake wasu na yaji wada aidin din nan ba jam'i ba ne ba na yaji inda ma al'uwa wal kudura wada wanda alama wakil sarki ce sama mun gina ta da ƙarfi da kuwa da ƙarfin iko wa inna la musirin lalle mu masu yalwatawa ne aka gina sama kuma aka yalwata ta واضح sannan kuma lura ta kasa ba wanda duka an yi bayanin sa wannan wasu guda biyu guda biyu ta ta yadda ta shidda wal arda ita kuma kasa farashna ha hay muka shinguda ta fa ni'mal mahidun ma dalla da masu shingudawa mun Allah mu dake sarki kiran ka shin kasa shinguda ta to yanzu wannan matsala da take yaduwa kasa kurawiyya ce ɗan faruwa a wani wanda yake kwarya-kwarya ba ba a shimbuɗe take ba ya kami da yin wani tsarin da suka wanda matsala ce tun da tun malaman da yani sun samu saɓani wasu malamai suna ganin cewa yani na'am wannan masa kowai wannan matsala amma wasu malamai suna ganin cewa faɗin imani da haka kafirci domin kana karyata alƙur'ani wadah malaman da suke ganin cewa yin imani da haka kafirci ne yani wala Allah fahimtar da suka yi yani kai na tanakudin wannan matsala take kai tsaye tana tanakudin cewa Allah maɗaukin sarki ya ce ya shigo ta ƙasa kai kuma ka baka ce kawo ƙwarai ƙwarai take kawo bala bala take amma ka ga ana ajiyewa a biyu ta yadda za a dinga zana duniyar gabaki ɗaya ga shi nan da inda ruwa da inda ƙasa ce sauransu hakirin da akwai aiki yani an ce an shi guda daga kuma kace a baro kuma yanzu a hakikarin hissa baitin nasu na alƙur'ani ya tabbatar da shi ne hissa a tabbace baka ganin ta a me yake suna a nan kamata ya ce yanzu a nan kana nan Nijar in ka ta yi Rasha ka ganta ta lankusa in ka ta yi wajen su Amerika ka ganta ta lankuso in ka ta wajen suriya kaga ta tsara da to amma ba haka mutum gidan ta kaga wannan ma haisa kuma jirgin ya tsaye a yanzu ya yake kenan ta hanyar shari'a da sauransu wasu malamai suka ce na kasancewar ta a dunkule take ba kamar ba yawa da take ba shi kan cewa kuma hannu ba a shimfiɗa take a shimfiɗa take amma dai kai abu ne da yanka tsaya ma bayanin shi ne yadda ya so sun san bayanin da suke yi malam aliyu saboni da sauran malamai suna daga cikin wanda suke ganin yani bayya babu kana kasancewar yani ita da yake suna kasa ta yani dubi zuwa ga gabaki ɗinta a dunkule take amma duba zuwa ga ita karan kanta inda bayi suke suke rayuwa a mai take a shi hudu take zai su samu damar yin rayuwa almihin bayan da ya da yawa an yi tsohon wannan guraren mutum ya dinga taka tsantsan a irin jazirkun magana shi ya yi ya dinga taka tsantsan sannan kuma hannu kada ya ɗauki hanya ta kafin ta domin da akwai magabata da cikin malamai wanda sun ce a kan cewa ya yi kurawiyar kafin ta da sauran ba za ka male ba sannan kuma hannu mutum kai ya yi imani da kurawiya ce ɗari saman ɗari kai ne ka tsaya bai da bai almihim ne ka yi imani da alzin da alƙur'ani ya ce ma a shirin da nake amma wajen kurawiya kakka ta yi duka ba za a halarci mu Allah sai hatsari wannan shi ne almihim matsala ce ne tun da malamai suke ta saɓani a kanta ana ta kawo kwanta da sauransu amma har yau dai babu natija da yake kyaware amma dai abin da yake wajibi a kan ka yi ibada cewa a shimuta take ta yadda bawa zai samu daɗin bautawa Allah sama ya samu ni'ima ya ji daɗin da iya jikin da yake so ya yi noma ya yi waye komai da komai Allah ya taimaka Allah ya samu shi ne Allah wakil sarki ya yi ranko a nan wasu sama'i wa babana da sama da wanda ya gina ta ko kuma da ginin naka sannan kuma hannu wani arbi wa ma faha Allah ya rantsuwa da ƙasa da kuma wanda ya shimfiɗa ta ko kuma da shimfiɗa ta faha mun yi bayani faha shi ne shimfiɗa abu a shimfiɗa abu ya meke sutura shi ne faha shi ne Allah wakil sarki ya rantsuwa da yadda ƙasa da shi da ana mulkin sarki na wannan rantsuwa ta shidda ke ya rantsuwa ta bakwai wa nafsi wa ma sarwa Allah ba mulkin sarki ya rantsuwa da rai wa ma sarwa da wanda ya daidaita halittarta wannan mun dauki ma ta kasance ismin mausul mausuliya ce ismin mausul ce kenan wa nafsin wanda zai tsawa ina rantsuwa Allah ce ina rantsuwa da rai da wanda ya kere ta halittata shi ne Allah maɗaukakin sarki don kuma ta kasance yani masdariya ce ya kasance wa nafsin ina rantsuwa da rai wa taswiyatiha da daidai ta halittata wanda yake nuni akan kudura ta Allah maɗaukakin sarki da kasancewar shi kadai cancanta a dukkan wannan kenan kenan Allah ya yi rantsuwa da rai da kuma wanda ya ɗaiɗe ta ta ya ɗaiɗe kusan na Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam ya ɗaiɗe ta halittar ɗan adam ɗaiɗe ta wadda yadda kake ganin ta aiki sannan kuma dubbacin ya ɗaiɗe ta halittar ta ta ɓangaren ɗaiɗe ta ya riga ya zama ta gari da ƙarƙar da ya sa ya fi a sai takwai a mafi tsawon matsaya wajen halitta sannan kuma da wajen zuciya ma Allah sauƙin sarki ya daidaita halittar ɗan adam ta kasance a kan fitra a asali duk wanda Allah sauƙin sarki ya halicce shi duk lokacin da aka yi shi yana kan fitra yana kan ɗabi'a kyakkyawa yana kan biyayya ga Allah sauƙin sarki Allah ya bayyana mishi hanyar shirya da hanyar fita kuma yana son hanyar shirya ya yi mai da zuwa ga hanyar shirya shirya daga baya bata shi Allah ko sarki ke cewa faqim wajhaka lid-din hanifa faqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله Allah ko sarki ke cewa faqim wajhaka lid-din hanifa ka tsira huskarka domin tabbata akan addini na musulunci hanifan kana mai yin tauhidi da riko da aqida na musulunci fitrat Allah wannan addini da addinin musulunci da aqida ta musulunci shi tace fitra asalin halitta ta dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya mishi allati fatara nas alaiha wanda Allah madaukakin sarki ya halitti dan mutane akan ta a asali mutum ya taso yana kan fitra yana kan daidaiton halitta yana kan ɗabi'a kyakkyawa yana kan san addini da aƙida da musulunci da bauta ma Allah madaukakin sarki a hadisi manzo Allah sarki cewa kullu mawlud yuladu ala al-fitra kowanne abin aihuwa duk wanda aka haifa daga cikin mutane ko ana haifan su ne halin fitra akan yani san addini akan tabbatar da ibada akan fitra ta asali wanda Allah ko sarki ya bayyana shine bautawa Allah da riko da addinin musulunci in ka ga sun canza an samu bayahudi ko banasare ko mulhidi to uwayen shi ne suke mai da shi ne magana ce fa abawahu yuhawwil dani uwayen shi ne suke mai da shi bayahudi ko yunasirani ko su mai da shi kirista ko su mai da shi bamajusi ko makamantan haka amma a asalin halitta dan adam yana mai son musulunci ya bauta ma Allah mabaki wala sana Allah mabaki sai yake cewa a hadisi kudusi hadisi kudusi wanda yani Allah mabaki sai yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa Allah mabaki sai yake cewa ni na halicci bayina hunafa suna masu riko da tauhidi da san bauta min فجاءتهم الشياطين هي شيطان suka zo musu bitaratu sai suka dauki hankalin su yazo a addini suka dauki hankalin suka bar addini a asalin mutum yana kan tsarikar hanafiya bauta ma Allah ba wakil sarki da kaɗai ta Allah ba wakil sarki wajen ibada sai shaiɗanu suka zo suka dange kwakwalan mutane kina wannan shine taswiyatin nafs ma'ana biyu gare shi taswiyatin nafs Allah ya halitta kuma ya daidaita halittar ta ta ɓangaren halittar zahiri gangan jiki sannan ya daidaita halittar ta ta ɓangaren zuciya tana son buta kuma mawarkin sarki da rukun da jin musulunci shi ne hikimar da nake cikin allah da yaran rantsuwa da ita rai ba zama a abu ne ba shi yasa mutum in ya san da haka asalin shi shiryayye ne daga baya ne bata ya zo mushi to zai yi tunani da raja a kan shi ya ta hanyar mai sauƙi za a iya jawo kwakwatso shi ya gane shi wadda shi wa matsawa Allah ya rantsuwa da rai da kuma daidai da halittar ta da yi shi ne walatin wa oxin bin nafsi albashariya wa billadi an sha'aha wa abda'aha ina rantsuwa da rai ta ɗan adam da kuma wanda ya kirkiri halittar ta ya daidaita halittar ta ya sanya ta tana daidaituwa da dukkanin abin da take bukata. Wale, sannan kuma Allah mai sarki sai ya ci gaba da bayani. Baicin ya halitti ran ɗan adam, ya yi rantsuwa a kan ran ɗan adam kuma shi ya halitti ya ne da halitta ta ko, sai kuma Allah mai sarki ya bayyana cewa shi ne ya sanar da ita hanyar shirya da hanyar bata. Ya bayyana mata hanyar shirya ta ga dama ta bi, ya bayyana mata hanyar bata ta ga dama ta bi. in ta bi hanyar shirya ta zuwa ga wani da za ta kai shi wannan hanyar za ta kai shi in yi hanyar bata zuwa ga wata jihar kina baitin an daina da halitta kuma an sa mutum san fitra sanya bauta ma Allah sanya ji shi shi musulmi ne a tabi'a haka ke sannan kuma Allah an bayyana mishi hanyar shirya da bata ta yaya aka bayyana mishi Allah ya bashi hankali ya bashi zuciya ya bashi zuciya don ya so sai ya bashi hankali don ya gane wani abu zai so mummuna zai so ko kyakkyawa zai so sabani dabba ba ruwanta babu shirya wata rana ga tana cin dila wata rana ga tana cin bayan garin da ta yi wata rana ga tana batta iya mayyazewa kan kuma ya Allah ke sarki sun ya maka hankali da za ka iya gane daidai da wani daidai wannan daidai da ba daidai kuma da ka tsari a wajen abin da za ka ci da abin da za ka sha to shi yana iya shirye da kai zuwa ka gane abin da Allah yake so shi ne ka bauta mishi ta hanyar ta ina za ka san hanyar shirya ta hanyar manzon shi alƙur'ani da sunan manzon Allah sun sa kenan ma na shi hankalin nan da Allah ba ke zurfe ba da adam ba dan ya je ba ba shi ba a wajen gardama da yan falsafa ya dinga karanta magana ta Aflaton da Aristo da wani waye sauran su la dai ya zo yi amfani da shi a wajen gane shi da gane addini da da tarbiyya shi zama wa kusa sai ce fa alhamaha fujura sai Allah ya sanar da ita fujuraha ya da hanya ta fada wa taqwa da hanya ta shirya Allah ya bayyana wa yayi ma rai ilhami ilhami na sanin na sanarwa na ilmantarwa Allah ya sanar da ita fujura hanyoyin da in ta biyu za ta zamto fajira mutuniyar banza wa taqwa kuma ne bayyana mata hanyoyin da in ta biyu za ta zamto mai tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana mata haka shi ne mala yace arrafaha tariqal fujuri wa taqwa Allah madaukakin sarki ya sanar da ita tariqal fujuri hanya ta bayani fajirci da hanya ta wuta wata kuma hanya ta tsoron Allah wa ma kuma yi su biyu rushe abin da za kuma ga Allah ya shirya da ita ya ba ta abin da za ta iya bayyana hanya ta shirya da kuma hanya ta wannan Allah ɗaukin sarki ne to baitin an yaka kuma ba kyale ba mutum aka ce to da hankalin nan naka da sanarwar taka da aka yi ba tun farko ya isa ya ka turo shi annabi ya koyar da shi ya sanar da shi da akwai wata hujja ta rai bayan annabi ya rasu sahabban shi malamai suka tashi ko zaga ce al-ulama warasatul anbiya malamai maka da annabawa duk abin da annabawa za su su malaman su wajibi a kan su isa to da akwai abin da ya rage qul inna hudallahi huwal huda وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إن الهدى هدى الله شريع شريع الله مبارك سكيتي ya shiryar da kai shirya ta asali sannan kuma ya turo ma da manzo don ya kare shiryar da kai ya koya ma mutum dan mutum ya bari ya bi soye-soyen zuciya ta kafirai ta wanda ba sa suke kin Allah da kuma abin da shi ɗaya ke riya ma to ba ba mai mai kama makaranta shan kiyama bakka da nasiru bakka da mai kama malam agarwa shi ne na Allah shi sarki ce fa alhama sai Allah ya yi wa rai ilhami fujuraha hanya ta fajirci wa taqwa da hanya ta tsoron Allah hanya ta fajirci fajirci shine abin da yake shigar da kai zuwa wata jami'a kamar yadda manzon Allah sallallahu bayyana yace illa kumul kadhib ku kiyaye kanku da ƙarya fa inda kadhiba ya ji da su domin ƙarya tana shirwa zuwa ga fajirci to muhammad shahidi wal fujur ya ji illa ita kuma fajirci ya mutu ya kasance mutum banza yana kai shi zuwa ga sai kuma a ɓangaren gaskiya kuma ya Allah manzon ce alaikum bisidqi فإن الصدق يهدي إلى البر domin albirri da attaqwa kalmomi ne ma'ana su ɗaya ce in sirra in sama ne ko ne zai ɗauki ma'ana shine aiki na kwan ita ma da mantaqwa shine aiki na kwan intisal awamir wa ijtinabin nawahi shine kira fa inna albirra yahdi ila aljanna kenan tsoron Allah ta kai zuwa ga aljanna Allah ba ke sarki yake cewa cikin suratul balad wanda insha Allah samu kanta a da shi ma ba a zama ake sake shi ta wahadaina hundai wahadainahun najdain Allah mawakin sarki ya ce mun shirya da ɗan adam hanyoyi guda biyu hanya ta shirya da hanya ta bata in ya ga dama ya ɗauki hanyar shirya domin ya samu ni'ima da alkhairi ya ga dama ya dauki hanya ta bata domin ya kai shi zuwa ga wata jihar nan an bayyana mutum gaskiya sannan kuma Allah ya dauki sarki kita a cikin suratul insa inna hadaina sabila إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah sarki yake cewa mu ne muka shiryar da ɗan adam hastabil tafarki in ma tafarkin da zai bi ya zamto shakiran mai gode mana ne don ya bauta wa Allah ya zamto mai tsoron Allah ne wa in ma kafura ko kuma ya bi tafarkin da zai kasance mai kafirce wa Allah ba almuhim Allah ya bayyana ba yani hanyoyin da aka bi ta bin hankalin ka ya zamto mai amsa saƙon Allah ne don ka zamto bawa jahannan farkin sarki hanyoyin da yawa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun وما خلقت الجن والإنس إلا Allah ce ليعبدون ba halitti ba ɗan adam da mutum da aljan sai don su bauta. To, Allah ya yi ka dan ya halitte ka dan ka bauta mashi ko, to sai aka sama a ranka kabiliyar san bautawa Allah aka halitte ka akan fitra san ka zama bawa ga Allah bautan sarki. Sannan bai tuna kuma lo aka shiryar da kai hanya ta kwarai. da ta banza hanya ta kwarai don ka bi ta hanya ta banza don ka nisance ta bai tun haka ba a barka ba Allah ya turo ma manzo rusulan mu bashi na umziri suna zauwa manzanni ga baki ɗaya suna zauwa suna masu bishara kai aiki na kwarai don ka shiga aljanna wa munziri suna masu gargaɗi kamar aiki mummuna na kai da ke zuwa mutum kaga wannan duka hanyoyin da aka wannan shi ne sakon da wannan ayoyin guda biyu suke ɗauka wa nafsi wa ma sabaha wa alhama fujura wa taqwa wannan shi ne sakon da suke ɗauka idan kaga tafsirin qur'ani bai yayuwa a yi shi ne kare kare a wuce in ba haka kuma ayoyin ba za su bayyana ba sura ce kana karanta ta yani kaga a cikin minti ɗaya wa Allah minti biyu kayi ta ka karanta ta ka wuce ta sai kaga yani guddu ma'anarta tana da yawan ba abin mamaki ba ne in wani malamin tafsiri kaji ya ce a ƙarƙashin suwar fatiha zai hudu mas'ala dubu goma ba abin mamaki ba ne ba abin mamaki ba ne kuma da kuma da wanda sun yi muhawara haka sun yi muhawara huduwa yanzu a cikin suwar fatiha za a ɗan kuma ce ba za a iya samun hukumce hukumce na fiƙo sama da goma za ka yi mamaki mas'alolin na fiƙo ko hukumce hukumce na fiƙo sama da goma za ka yi mamaki da kuma sama da haka Allah ya taimaka sai ayoyin
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
nan za ka da insha Allah. Eh, Allah maɗauki sarki ke cewa kad aflaha man zakkaha hakika to wannan rantsuwa da Allah maɗauki sarki da wa'annan ababen guda bakwai yanzu amsar rantsuwar za ta zo jawabin kasani yanzu za ta zo. Allah maɗauki sarki ya yi rantsuwa da ababe guda bakwai farko rana da wata da wuni da kuma dare da, da sama da ƙasa da kuma rai Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababen guda bakwai duka akan wannan ayoyin nan guda biyu aya ta tara da kuma ta goma jawabin kasan akan su a cikin su yake. amsar rantsuwa Allah ya ce kad aflaha man zakaha haƙiƙa tabbas ya ribauta man zakaha wanda ya tsarkake rai shi wa kad khaba man dassaha haƙiƙa ya tabi ya halaka man dassaha wanda ya turmo da ran shi a cikin sabon Allah farkin sa wannan su su ne amsar rantsuwa to sai mu dauka يعني مجابة يعني تفكير مش تفكير الله يتي قد أفلح من ذكاء حقيقة يا ربوتا واللي يترك كيرنش يترك كيرنش دمي da imani da Allah maɗauki sarki da ayyuka na ƙwarai. Wa kad khaba man dasaha haƙiƙa ya taɓe khaba taɓewa. Wa kad khaba taɓewa man dasaha wanda ya tirda zaren shi a wajen saba ma Allah maɗauki sarki. da zunubin khaba asalin kalma dasta dastaha asalin kalma dasta dastaha asalin ta shine dastata sai aka goge shi sai aka kawo alif badal din shi maimakon dastata sai aka goge sinin ta biyu sai aka kawo alif a gurin da ya kasance da ta shi ne malamai suke cewa da ta ai akhfaha fi al-ma'asi wa dhunub ya koye ta ya turmuza ta a wajen a cikin sabon Allah da zunubi kenan ya bata ta ya sanya ta yi tsatsa ta rini a wajen zunubi da saba wa Allah madaukakin sarki shine ma ya ce ai wa yani wa kad khaba man tasama ya ce wa kad khasira wa khaba man haqqara nafsahu bil kufri wal ma'asi wa awradaha mawarid al halakati ma ya ce ya haƙiƙa ya tatse wanda ya wulaƙantar da rai shi da kafirci da saba ma Allah madaukakin sarki da kai ta gurin da zai hallaka shi kashi zuwa kamtar jahannam ya tafi ba rabauta a wani wuri ana wakil sarki sai yi bayanin so ala ana wakil sarki sai yi bayanin ya wanda ya tsarkake yani yani ran shi ya rabauta da me ake tsarkake rai cikin suratul al cikin suratul al irin wannan ayat kada aflaha قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وقد خاب من
قد أفلح من تزكى وذكر اسم وذكر اسم ربه فصلى wannan yana da cikin shi yasa malamai suka yi rubutu akan al-mutashabihat al-mutashabihat amma al-mutashabihat kala biyu da akwai al-mutashabihat fil hukm ayoyin da suke kamanceceniya da juna a wajen hukunci kenan wajen ma'ana da akwai al-mutashabihati fi nafs to mutumin da yake mahaddacin alqur'ani limami mai karatu alqur'ani mai koyarwa babban abin da ya kamata ya ba muhimmanci ya san al-mutashabihat al-nafsi ayoyin da suke da tashabihi wajen lafazi da kaga wannan ayoyin guda biyu suna da tashabihi lafazi da amma in ka riga ka san cewa suna da tashabihi sai ka gane ita wancan da kaza da kaza ita wannan da kaza da kaza ka rike amma ba ka sani ko ya da kazo ya zama ba ba ta zo suratul asr ilin da wa abu sala ta zo da hakko ta zo musul suratul balad ita ma da akwai karshen suratul yani tin shirin su shirin su suna da yawa in ka je nesa sama sama ta za ka yani bangaren rabon gari da ta shafu da yawa suna da yawa malamai sun yi rubutu a ne akan haka yani wani wani bambancin wallahi kasan da ka iya gane ne ne bambancin jirgin kaɗan ne nukta ce yani da tuka jiddin a wajen bambanci Allah ce ne Allah ce ne kenan shi sa a dinga ba da muhimmancin kai a cikin suwar da Allah Allah barkin sarki ke cewa kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya tsarkake kanshi da me zai tsarkake kanshi sai Allah ya ce wa zakara su rabbi fa salla ya ambaci sunan ubangiji shi yayi azka babban abin da za ka za ka samu sarkin zuciya ka tsarkake kanka wallahi da azka azka din nan kuwa sune karatu alqur'ani da yake sa yawan yin addu'o'i da azka din da shari'a ta bisa kai ya kasance bakinka yana bushewa daga ambatan Allah manzo Allah sai wani wani ya tabbata ya zo ya zo ne wasiya ko manzo Allah yake ce mishi la zalu lisan qaraba ko min zikri da kada har da ta ya bushe yana mai tsayi daga ambatan Allah ko da yake kasance ambatan Allah da kake in karatun alƙur'ani kake ko kuma kana da yake da suna aska duk gurin da zaka shiga inda ana shara da aska kai aska
ألا بذكر الله تطمئن القلوب kaga baya fasu kuma Allah ɗauki sarki yake yake cewa da ambatan Allah ne zuciya take zaman tuwa mutmainna in kana so ka samu annafsul mutmainna bi zikrillah wanda bayan ta mutu za a ce ya ayyuha nafsul mutmainna irji ila يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية to a muhallin shahid al-mutmainna in kana so ka samu rai mai nutsuwa wanda suke tsarkakakkiya to da ambatan Allah sannan kuma lura da sallah wa zakara sallah da sallah da sauran وذكر اسم ربه فصلى
Kiran tsarkake zuciya yana da mahimmanci. ka tsarkake ranka bal malamai hakimi suka yi rubutun ilimi mai zaman kanshi suka ware wanda ilmu tafi ilimin da zai tsarkake malami daga cikin littattafan ɓangaren ilimin wanda riyadu salihin riyadu salihin ya wanda za a ga duka hadisan da suke cikin tace ma da zuku kyakkyawa da suke tace ma rashin suke su hujja ma mummunan ɗabi'a a zuciya ka ko a ayyukan da hadisan da suke ciki za a ga kabari da shari'i da tafiyin da su tsarkake rai tace rai Allah ya maka Allah ya sa wanda manawar sama a rawaito yana daga cikin addu'o'in da yake ba wa mahimmanci shine addu'a da Allah ya ɗauki sarki ya tsarkake mishi zai yi da arkam rabi Allah ne ke cewa manzana sassan ya kasance yana koya mana waɗannan ayyukan don haka mu ma za mu koya mu talihi waye shirya ya amshi koyarwar manzana sassan zai yi da arkam ke cewa manzo Allah ya kasance yana koya mana waɗannan addu'o'in dan haka mu ma muna koya muku ku yi kokari ki koya ko shine addu'a kan manya manzo Allah sarki cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wal harami wal harimi wal jubni wal bukhli wa adab al-qabr Allahumma آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها wannan ita ce addu'a da zai bin arakan sahabin mazala ce manzo Allah ya kasance yana koya mana wannan addu'a yana ba da muhimmanci wajen koya mana mu ba shi yasa muke koya muku muke ba ku muhimmanci wajen koya muku wanda hadisi ne Imam Muslim ya rubuta ma'anar addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga al-'ajz kasawa ka ta iya abun ayyuka da suka yi wani kasali Allah ina roƙonka ka kare ni daga kasala wajen yin aiki da kai wani hari kuma Allah ina roƙonka ka kare ni daga tsuwa mummunan tsuwa a wannan ya kamata duk wanda yake so ya ya mutu lahiya don jiki shi da da kam wanda gawar shi bayan an kama jiki wajen daukar da ko ga ji da mummunan tsuha ba yana ne ba yani da karfin jiki da sauransu yani ya kasance ayyukan ka na alkhairi da suke yawaita wal jubn kuma Allah ka kare ni daga tsoro wal bukhl Allah ka kare ni daga ruwa haka addu'a ce da ta ce ma rai take وعذاب القبر كما أنك كان عندك عذاب تقبل اللهم يا الله آت نفسي تقوى يا الله كبي ورينا صورا الله كسنيا ورينا تكسن تيمي صورا الله إذا أن الإمام يكي سيتم أسلوب كذا هيتي اللهم آت نفوسنا تقوى يا الله كبي باي ورم صورا حقيقة صورا الله farauke sai ka sanya su cikin halittun masu Allah wa zakiya ya Allah ka tsarkake ran ka tsarkake raina an da khairu man zaka kai ne mafi alkhairin da zaka tsarkake rai kaga wannan nafsi ne akan abin da ayan ta musa kiran ba haka ba ka ya turmi bai kin kana yin kokarin aiki sai ka dage kana yin addu'a Allah ya tsarkake ma rai wa zakiya ya Allah ka tsarkake min ran raina an ta khairu man zakka kai ne mafi alkhairu wanda zai tsarkake rai zai tsarkake min rai an ta waliha kai ne dai ubangiji da majibincin lamarinta wa maula kai ne majibincin lamarinta da ubangijinta waliyuha wa maula ta kusa matasya kai ne ubangijinta majibincin lamarinta kai karance ta Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ka tsare ni daga zuciyar da bata tsoronka wa min nafsin la tashba Allah ka tsare ni da ran da bayya bata kushi Allah ka tsare ni da ran da bata kushi akan abinci bata kushi da yani komai ma duk wani abin da ake bukatar mutum ya ci dan kadan ya ya samu dan kadan ya gode ma Allah to Allah ka tsare ni Allah ka tsare da ran da batta koshi da abinci Allah ka tsare da ran da batta koshi da kuɗi kullum kuɗi kuɗi daga ta samu ƙari da jiki duka wannan ya ɗauki ma'ana yani dole sai da addu'a kana so ka gyaru kana so ka ji ranka da san fa ka yi ka aure da ke wallahi kada mata addu'a wani shi na nan ba ruwan shi da yi wa ran shi addu'a dan ta gyaru shi yasa duk wani abu da ya gita kawai in wata harab da ya ta don fiye abin shi da kan Allah ya kiyaye in wani abu abun kallo na hannu ya gita ka ga mutum zuciya tana da bak bak bak har tana neman kawata kawa Allah ya kiyaye dole sai a addu'a Allah ya kiyaye ومن نفس لا تشبع الله تسألي عندنا من دبتها خوشي وإن لا ينفع الله تسألي عندي علم دبيع كما كان الله باني علم دبيع إذا كان مسلم بيع الجاهل بينا تسامي علم أما فارغ الله ودعوة لا يستجاب لها يا الله تسألي عندي أدعو الدباع مثلا يعني الله تسألي عندي كإن أبن دا إن روكيك مكا مثلا يعني وانا أدعو النيم so kake ka kai in kana yin ta so ne kake ka ɗauki kanka ka mai da shi wani domin komai da abin da zai gyara rai ka hudu cikin wannan hannu ya sa ana mutum yi kokari kuma wannan shawara ce a kan muhimmai wajen yani alkunutu a dinga sa ɗan wannan addu'ar sannan kuma zo a yi kokari yani ɗan uwa ma a iya rubuta ta da da yake suna da larabci sannan ko kuma da da yake suna rubutun da za a iya ganewa hausa ko kuma faransai wanda za a iya ganewa a yada yadda yan uwan su kokari in wannan addu'o'i ya kamata samari wallahi wannan abu kasuwar da ake karanta yanayin rubututtuka da muke karanta ka shiga jami'a ka karanci da yake suna word excel da da yake suna application kala-kala wanda ake yin rubutu da su da yake suna ga sunan bawon da yake suna suna da yawa da muhimmi in ka karanta kakka tsaya haka ka yi ƙoƙarin yada alkhairi ta hanyar ka yi ƙoƙarin yada alkhairi ka ɗauko irin wannan addu'a addu'a ta kaza manzo Allah ya koyar da ita ga ta alarabcinta ga kuma da rubutun da mutum zai iya karantawa wani Allah ka iya kuma rubutun ka yi ta yi ka rera ta ka karanta ta ta yadda mutane zai samu sauƙi wajen karanta wallahi da dama da akwai wanda wallahi suna cikin dare Allah ke wannan shi ne za a ga mutum ya bar aiki na alkhairi za a ga ka ruwa da rubutun ka bar shi ka rasu ka bar duniya amma wannan rubutun yana da yawa a duniya Allah ya taimaka Allah ya samu wanda kenan shi ne آية نقل مركز الكتاب قد أفلح من زكاها حقيقة يا ربوتا وانجا يسألك كي ريش وقد خاب من دساها وانا التعبير نفس التعبير اللي نقل مركز الكتاب ya yi shi a kan mummunai don don mu gane cewa mummunai su ne wanda ake ne wanda suka tsarkake ransu Allah ma kuke sai kuke ta qad aflaha al-mu'minun قد أفلح المؤمنون Allah maɗaukin sarki ya ce haƙiƙa mummune sun rabauta su wane ne mummune wanda suka rabauta in kada da wani ayi ta gane su ne wanda suka tsarkake ransu da imani da ayyuka na kwarai Allah ta maka Allah ta alkhairi wannan shine abin da sakon da na farko da wannan suran take badawa sako na biyu shine tana bada misali da waɗanda suka dirmiyar da ransu a wajen saɓawa Allah maɗaukin sarki a wajen hutu na hutu da Allah maɗaukin sarki a wajen ƙin bin dokokin Allah maɗaukin sarki a wajen saɓawa annabawa kenan baitin ta Allah maɗaukin sarki ya ce kada fa haman da ka hakika ya rabota wanda ya tsarkake rai wa kada khaba wanda sa hakika ya tabi ya halaka halaka ta duniya da lahira wanda ya turmi da ran shi ya fata ta a wajen saba Allah maɗaukin sarki to in kana son misalin wanda suka bata ransu suka turnuza ransu a wajen saba wa Allah maɗaukin sarki ga suna sai da lokaci kula ba mu da ha shida to khaira insha Allah saura mutum shida ma da ya karanta muna ayoyi don mu ga wanda suka masara wanda suka bata ransu suka turmuzar da ransu suka wulakantar da ransu wajen saba wa Allah madaukakin sarki.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها wanda kenan su ne an sha Allah gobe za mu nan abin da ya shahi fiskar ta waɗanda mutane su ne samudawa wanda suka yi tuna hutu da Allah maɗaukakin sarki suka ƙaryata annabinsu shine annabi salih sannan baicin sun karyata tashi kuma da suka da yake suna suka kashe taguwar da Allah maɗaukakin sarki ya tu ya ya hudo ma annabi salih aya dalilin da yake nuna gaskiya shi kuma su suka nema suka ce ba za su yi imani da shi sai ya nuna musu wata aya ko ta mu'jiza Allah ya hudo musu taguwa daga dutse kai ne ka san aka hudo ma taguwa daga dutse dutse aka hudo ma taguwa a cikin kuma kai ne imani da kuma suka kashe ta da suka kashe ne Allah ya kai sarki ya sauka musu da azaba tsawa ta sama da ta ƙasa duka suka halaka yasa Allah ya tabi fa damdama ne kai kalma ta damdama wanda suke ta itbaqu shi a shi kamar ka je wucewa ba da haka ba kabari ya rufta mamaci yana kasa kabarin ya rufta iccen nan da aka sa komai da aka sa ya rufta ya rige yake to haka aka musu wannan ita ce azaba damdama insha Allah a gobe da izinin Allah za mu ga irin wannan sakon da sura take isa inda akwai tambayoyi ke da suna iya gabata wasu ke sauran lokacin nan kun kuma ba mu tambaya mu ɗauki wani mawuri ko ba shi da na addu'a a addu'a duk muna san wani mazalla ya koyar ba a kwaɗi ba a iya guri kaza innama kowane guri wanda yake da munasaba za ka yi wannan addu'a wannan addu'a kenan wanda zai bin harkar da wanda ta tsarkake rai da gyara ranka a kowace munasaba ka ga dama ka samu dama ka yi ta a cikin sujjada ka ga dama ka samu dama ka yi ta a zaman tafiya bayan ka gama da yake da suna ka gama yin tafiya ka gama salati ka manzara sama ka gama neman tsari da ababe guda hudu nan to ne kai wannan addu'a ka ga dama haka nan ka karanta alqur'ani bayan ka gama karanta ka daga hannu ka yi ta ka ga dama a gurin munasabat wurin tashi daga karatu daga makaranta a dinga sallah a dinga yin ka ga dama alqur'ani da wuturi ka ga dama ga gurin da dama wanda za a yi bayan ka yi karatu alqur'ani in ka zo shan ruwa ka yi ta ko kuma kana cikin azumi a wannan wurin naka domin da'awatin sa'in mustajaba sai ka ka koma mu misali shi ba wa nan na kwari to amma in ba ka addu'a to da kwalwa shi yasa manzon sun kan mu mace sakon da ya wada wani hadisi ce ihris alamaran fa ko sa'in billah ka dage akan abin da zai amfani ka ayyuka na kwari wasu sa'in billah ka nemi taimakon Allah addu'a ke iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bautawa za mu yi ayyuka na gari na kwarai don mu bauta maka wa iyaka nasta'in kuma to kai kadai muke neman taimakon ka da ka kama mana ka agaza mana ka samu yi da gamdakatar wajen yin wannan ayyukan da kwarai da wannan shi ne bayanin a kowane mummunan sumatun da ta gita mutum zai zai wannan haɗu insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah sa ya cikin mizanin hasatun mu abinda muka yi kuskure Allah ta bata mana da ya zai layi gobe za mu ci gaba da wannan idashin wannan sura sai kuma insha Allah kai tsaye mu fara suratul balad bi idnin Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah muna roƙon ka ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta ma uwayenmu da dukkanin mamatanmu Allah uwayen wanda suke da rai Allah ka kara musu lafiya Allah ka kara musu lafiya ka tabbatar da su akan addini ka ya rabu ya ruhi Allah dukkan mai bukata na alkhairi Allah ka biya mishi dukkan bukatun shi na alkhairi Allah masu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka kare su da Allah barkin sarki mu bayi ne a gare ka muna da bukata Allah ka biya mana dukkan bukatun na alkhairi Allah wannan kasar ta mu Allah ka kare mana ta Allah kare mana da Allah kare mu da dukkanin kaidin masu kaidi da sharrin masu sharri Allah ka yanda ka halicce mu ka zaɓa mana wannan gurin gurin zama domin mu bauta maka ya zama ɗaukin sarki ka kare mana wannan ƙasa ta mu wanda muke bauta maka a kanta ya zama ya Allah Allah ka taga musulunci da musulmi a duk duniya Allah ka kare dukkan musulmi ya rabbi ya wani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka biya mu dukkan bukatun da alkhairi Allah ka yi mana gamdakatar wajen ayyuka na alkhairi Allah ka samu daga cikin wanda za a rubuta ɗan aljanna ne ba tare da sabi ba azab ba tare da kowace azaba ba ya rabu ya rabu Allah ka biya mana dukkanin bukatun da alkhairi subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk